الرحمن الرحيم سورة الهمزة مكية وهي تسع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعجده يحسب أن ماله وخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
الذي جمع ماله وعدده يحفظ لنا ماله أخرجه ألا ليؤمن فقد حكمه وما أدراك ما حكمه نار الله المبلى التي تسأله عن أخرجه إنها عليه مقبلة وعليه مقبلة ونقول سر ولدي أراد إلهام أحمد عليه ويحيى ونفعنا عنه بالله الرحمن الرحيم غير ولكل نفسك أن لا نجد عليه معنى عذاب أحد فحص من قبل ذلك كلمة عذاب أو أبيه أنا
inda in yana so ya zagi ko mutumin yana kusa to da shi da abokin zagin nasa kawai nunawa za a yi ta yi a baki da kuma ido su sun san da wanda suke tare shi wanda ake yi da shi kuma bai sani ba wannan shi ne humaza lumaza humaza shi ne mai mai zuɗe da baki lumaza shi ne mai yafushe da ido ma'ana dai wanda zai yi zagi ba tare da wanda ya zagaya wanda aka zagaya gane ba to duk wanda yake wannan aibi wannan aikin Allah ya ce zai sace cikin wata azaba mai suna wailo shine da kulli humazatin dinnan ayyabin linnas mai aibata mutane lumazatin alham alhamzatu alhumazatu kai alhamzu bil lisani wato shi zuɗe yana yin sa da da harshe ne ma'ana da baki kawai zai ta nunawa kuma ya zagi wanda yake sai zaga wallu mazatu algamzu bil aini shi kuma za a yi ta nuni da ido ana zagin mutum ko yana kuzawa ba zai iya ganewa ba wa nazarin wannan aya ta sauka ne fi umayya tamni khalafin wani kafiri umayya tamni khalaf shine wanda yake mallake da bilal shine ma'ana bilal bawansa ne shi ta azabtar da bilal a lokacin da Bilal ya musulunta domin Bilal yana daga cikin farko farkon musulunci tun ba a kai mutum goma ba a cikin musulunci Bilal yana ciki a cikin bayi ma waɗanda aka mallaka Bilal shi ne farko wanda ya fara shiga musulunci to shi wannan Umayya shi ne ubangidan nasa suka yi ta'azabtar da shi azaba iri iri iri iri sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labari ya gaya wa sayyidina Abubakar cewa ga wani bawa ya musulunta amma kuma yana shan azaba a hannun mai shi mana jagoran nasa shi ne sai na abubakar ya zo ya ce zai sai bawan ko nawa ne aka yi ciniki ya sayar masa shi sai ya ce to ya inta shi ma daga nan shi kenan shi bilal ya samu yanci kuma wannan kafirin yana daga cikin waɗanda aka kashe a badar da aka fita yaƙin badar yana cikin manya-manyan kafirai wanda shi bai dawo ba mutum saba'in da aka kashe har da shi a ciki su abu jahalin walwali dimnin mugirata ko mugirati da wali dimnin mugira mahaifin khalidu shi walidu shi ma kafiri ne dai babba shi ne aka saukarwa wala tuɗi kulla hallafin mahin amma zin masha'in binamin manna'in lil khairi mutadin afim wa hullin ba da zalika zanin an kana za mali wa bani to shi aka saukar da ayoyi har yake cewa ya zo ya dawo wajen uwarsa ya same ta ya ce mata muhammadu ya zage shi zagi goma amma cikin zagi goma nan da ya gaya masa tara duk ya san yana da su amma ɗayan nan bai yarda da shi ba mai gaskiyar lamari ya zo da takwabi ya ce ko ta gaya masa gaskiya ko ya kashe ta ya kashe kansa sai ta ce masa ya gaskiya ne ƙarshen shi ne zanimin dama haka Allah ya ce masa ma'ana shi din ba ɗan halar ba ne sai ta ce masa to gaskiyar lamari gaskiya ne ba ɗan halar ba ne domin ubansa baya haihuwa kuma yana da dukiya da yawa to sai shi mugira kenan tunda ba shi da baya haihuwa ita kuma sai ta ga tana son ta gaji dukiyar tasa shi ne sai ta je ta nemi wani bawansa da wannan bawan ta samu shikin shi walidu saboda haka shi dai ba dan mugira ba ne dan bawan mugira ne to jigiya na ya tabbatar da ya ce to jigiya maimakon tun da duk wajen abubuwa da aka gaya masa kuma ya san su kuma ya san gaskiya da sai ya musulunta amma ina Allah bai yadda ba bai musulunta ba shi girman kai ne ma da shi wa sabal walida khatta samin kasrat an hal shaukatu raqa'u ma shi saboda girman kansa ma jafi ne ya kace shi yana tafiya wa shi in zai yana tafiya ba zai kalli kasa ba sai dai sama yake kallo tafi wannan kalo da yake na sama yana tafiya wani kuma ya zo ya canya kibiyoyinsa ya shirya kibiyoyi ya sa musu dafi ya canya su ana ce masa ka duba gaban kafa sai ce shi ne zai kalli ƙasa ba zai kalla ba yana wucewa ya zo kibiya ta sauke shi a kafa a sai kibiya tana da dafi to wannan dafi da ya ƙarshe shi ne ya kashe shi Allah zai jama'a malan wanda ya tara dukiya wa addadahu ya lissafa dukiyar shine adda malahu ya lissafa dukiyarsa ko wajadahu kasira ya samu yana dukiya da yawa aw addahu lil hawadisi ko kuma shi dama duk dukiyarsa ya shirya mata in abu kaza ya same shi dukiya kaza za ta ishe shi kashe wannan matsalar in abu kaza ya same shi kuma kaza zai kashe dukiya akan kaza shi yasa ma da Allah ya ce alaiha tasata ashara jahannama tana da mala'iku mutum goma sha tara sai ya tara ma ƴaƴansa ya ce musu an ce wai masu gadin jahannaman wai mutum sha tara ne in dai sha tara ne kam kuma yana da ƴaƴa ƴaƴansa sun kai goma sha biyu duka maza ya ce ƴaƴansa su tare masa kowa ya riƙe mutum da ɗaya ciki ya ce in suka riƙe sha biyu ba saura bakwai ba yace bakwai din nan shi yana da ƙarfi zai iya haɗa bibbiyu ya manna ya murƙuka wannan ya murƙuka waɗannan ya murƙuka waɗannan wanda suka rage masa ya take su kawai sai ya wuce ya tafi aljanna Allah ya ce masa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan to ai waɗanda muka sa masu gadin wutan ba mutane bane mala'iku ne ya sabu yana zato ko ya hasibu a cikin ƙurra'u nasu ya karanta ya hasibu sauran ƙurra'u guda shida kuma sun karanta ya sabu duk ƙur'ani ya sabu yana zaton anna malahu dukiyar sa din nan akhladahu la ta dawo da shi ba zai je lahira ba ma'ana ba zai mutu ba Mm.
dukiya za ta yi ya zauna a duniya har abada wa zanna annahu yakhludu fid dunya yana zaton zai dawwama a duniya li kazrat malihi saboda Allah ya ba shi dukiya da yawa kalla ba haka bane rad'un wannan tsawatarwa ne zai je lahira bayan ya je lahira ba la yumbazanna za a jefa shi la yurzahanna za a jefa shi bil hudamati a cikin wata wuta mai kakkarya kashushuwan dan adam allati tahdimu ma alqa ma ulqiya fiha ita kakkarya duk abin da aka jefa mata karyawa take yi saboda haka a cikin wannan wutar ta huda ma a ciki zai dawama wa ma adraka mamakin ma abin da ya sanar da kai alamaka mal huda maka menene wannan wutar in baka santa ba narul lahi wata wuta ce wanda Allah da kansa ya hura ta ba wanne ya hura ba balle a ce iya karfinsa ya hura Allah mahalicci shi da kansa ya hura wannan wutar almugadatu kuma horarriya ce ba taba kaje ta ba tunda Allah ya halice wutar lahira ba ba ta taba mutuwa ba ko da ko na lokaci daya almusa'aratu horarriya ce kullum tana cikin rori Allah sai ta daliu wanda tana tsinkaya alal afidati akan zukata zuciyar kafiri za ta kama ta kona shine alqulubi zukatan kafirai fa ta harika ta kona zukatan innaha wannan wuta mu'sadat mu'sadatun an kukkulle ta alaihim akan kafirai ba wai mutum yana a yana waje ne za ta zo ta ta a a cikin wutar aka sa sai a zo a kulle aka rufe mutum shikenan yana ciki ba yanda zai iya fita innaha mu'sadatun munglaqatun alaihim an rufe ta akan su fi umudin mumajjadatin ko fi amadin fi amadin a cikin wasu ginshikai ko umudin ginshikai mumaddadatin masu tsawo wanda aka yi kirce da aka sa turaku da aka sa aka kafa jahannamar da su da su ake rufe kuma wutar wata kono da ake al'umudi sai ka mutum sai ya kasance ko kuma kafiran eh, ita wutar kai ta kasance da ake al'umudi tana karkashin waɗannan turakun wannan filolin da aka yi wutar da da su su ne suke rike da wutar kafirai kuma suna cike Allah ya kiyaye Amin.
Na'am.
سورة الفيل مكية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يزال كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كأس معقول سورة الفيل مكية خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول Ah, wannan ana ambaton fil giwaye saboda ta zo amul fili mana ba wai a wannan shekara aka saukar da surar ba amma ta zo ne akan iskar shekarar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato filun nan giwaye ne wani sarki ne a nan Afirka ya tashi ya ji labarin a ji labarin larabawa suna da ɗaki wanda kakansu annabi ibrahim ya gina shine ɗakin kaba saboda haka suna girmama wannan ɗakin duk ibadarsu a can suke yinsa sai wannan sarkin sai sha to tun da haka ne shi ma bari ya gina wa mutanensa iri wannan ɗakin sai ya je ya- ya samo design ɗin kaba yadda kaba take sai ya zo ya shata a garinsa ya gina irin wannan ɗakin komai da komai ya yi shi kamar yadda ka'aba take to da ya gama wannan ginin to larabawa suna zuwa kasuwanci a garin a nan habasha ethiopia kenan to wani balarabe da ya zo haushi ya kama shi wannan ɗakin fa aka je sarki ne ya gina saboda ya daidai da irin naku ɗaki sai shi ƙarya yake yi wancan ɗakin da annabin Allah annabi Ibrahim ya gina kuma ya gina wa Allah shi kuma zai zai gina wa mutane kayan banza shi wannan balarabe ya shiga cikin wannan ɗakin wannan sarkin ya shiga ya yi kashi a ciki ya ɗauki kashi ya caccafa cikin bangon ɗakin to da ya caccafa masa za ka ja ka gaya wa sarki ɗakin kafa wani balarabe ya zo ya lalata shi gashi gashi ga abin da ya masa sai ce to wato ɗaki ya fi ɗaki kenan to bari ɗakin nasu ma da suke gadara da shi shi zai je ya rusa wannan ɗakin kowa ma ya huta shi ne sai ya ɗauki giwaye da shi da rundunarsa akan za su je su yaƙi su yaƙi ka'aba mana su yaƙi makka su rusa ɗakin ka'aba shi kenan suka taho da giwayensu dama giwayensu ne kaman dawakansu to suna tahowa akwai babbar giwar sunanta mahamudu ita wannan giwar shi kuma sarkin sunansa abrahatu to shi yake kan wannan giwar to da aka zo an yi an tafi an tafi tafiya da ta yi kamar rabi ya ko ta kusa to da aka yi zango idan aka tashi za a kori waɗannan giwayen su tafi wajen kaba sai su ki idan aka juya su koma baya sai su yadda aka yi aka yi da su suka ki akan tafiya rusa ɗaki to shi kenan sai suka yi zango da suka yi sansani shi kuma sarkin makka na wannan lokacin kakan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib shi kuma dabbobinsa raƙumansa sun zo kiwo da sarki ya ga raƙuman sai ce yawa wayannan raƙuman mu kama su mai su zai zo sai aka sai suka kama wannan raƙuma suka ajiye a wajen su da suka ajiye sarkin Makka raƙumansa ba su koma ba ya tambaya ya aka yi aka ce ai wasu mutane ne suka zo suka kama dabbobin ya ce suna ina aka ce suna waje kaza ya ce to bari ya je ya same su da ya zo inda suke sai ya ce musu na zo ne in karɓi dabbobina na ji kuka kama dabbobina sai suka ce eh lallai to abin mamaki kai da muka zo za mu rusa ɗakinku da kuke gadara da shi wanda kakanku ya gina muku kuke ta alfahari da shi shine ya kawo mu ba za ka yi magana ka ba mu haƙuri kar mu rusa wannan ɗakin ba sai ka zo ka yi mana maganar dabbobi ya ce a'a ɗaki da mai shi amma dabbobi nawa ne ni a mayar min da dabbobi na ɗaki kuma su da ku da mai shi in mai shi ya yadda ya bar ku ku je ku rusa ruwanku in bai bar ku ba wannan dai ya rage tsakanin ku ni da dabbobi na na sani sai suka ce wannan mutumin wayannan larabawan wawaye ne a mayar masa dabbobinsa aka mayar masa dabbobinsa ya tafi da ya tafi suna nan a wannan wajen suna ta jiran a kan za su shiga tunda ya suka sarkin da kansa ya zo ko bai nemi alfarman cewa kar a je a rusa ɗaki to kaga yanzu da ƙarfin su kenan za su je rusa ɗaki to suna cikin wannan sai Allah da ikon sa ya turo ya turo musu rundunar da za ta yi yaƙi da su ba za su yaƙi kaba ba amma sun samu rundunar da za ta yaƙi da su Allah ya turo tsuntsaye daga jahannama kowane tsuntsu ya ɗauko dutse ɗaya a cikin jahannama sai ya taho da shi to wannan dutsen iya adadinsu ne adadin waɗannan tsuntsayen kowane tsuntsu ya zo da dutse ɗaya da suka suna ta ƙoƙarin za su wuce sai tsuntsaye suka fara sakin duwatsun in aka saki dutse a kan mutum in ya shiga daga cikin kansa ya fara tafasa kwakwalwarsa haka jikinsa zai ta tafasa yana tafarfasa dutsen sai ya huda jikinsa ya fita ta duburarsa ya yi ƙasa ya fada cikin ƙasa ya koma wa jahannamarsa dukkan su haka aka yi musu sai aka bar aka kashe halaka su sai aka bar mutum biyu wanda za su dawo su ba da labari amma su ma suna dawowa kuma tsuntsayen suna kansu ba sani ba haka suka taho suna dawowa har suka dawo gida suka faɗi duk abin da ya same su suna gama faɗa su ma tsuntsayen suka saka musu nasu duwatsun su ma dai nan suka halaka to a wannan shekara aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka baka ga aikin ubangijinka ba yanda yayi bi ashabil fili da waɗannan masu giwaye nazarar fi kisati abrahata wannan sura ta sauka ne a kissar abraha malikin yamani sarki yaman waje shihi da yaƙinsa eh, wa- eh, wa- wajaishi- waje- ko wajaishihu bana da yaƙin da ya gina bisan a sana'a a wajaishi ka da yaƙinsa to bana ka nisa tambiyar sana'a a babban birnin yaman ɗin sana'a sai ya gina wata kanisa mana wani shoci liyasirfal hajja ilaiha an makkata akai ya juya mutane su daina zuwa makka su dinga zuwa ɗakinsa suna aikin haji an ce masa ana zuwa ai- makka ana aikin haji sai sha to tun da haka ne bari ya gina wa mutane ya hutar da su ba sai sun je makka ba shine ya gina wannan wannan ɗakin watan ga wada rajulun min bani kinanata a cikin laraba wani mutum a cikin bani kinana sai ya je ya yi kashi a cikin wannan ɗakin wada da ka ƙiblata ha bil azrafi ƙiblar ɗakin gaba ɗaya shafe ta da wannan kashin ihtiqaran lil kanisati saboda wulaƙanta wannan ɗakin da wannan sarkin ya gina fa halafa abrahatu shi wannan sarkin sai ya rantse la yahdimanna al ka'bata zai rusa ɗakin ka'aba فجاء مكة يزو يزو مكة بجيشه ده ياقنسا على أفيال أكن جيوايه مقدمها محمود babbar giwa da take gaba wanda yake kanta sunanta Mahmudu fa hina tawajjahu li hadmil kabati da suka fiskanci za su je su rusa kaba arsalallahu alaihim dairan ababila Allah ya aiko musu tsuntsaye jama'u iya ne dai adadin yawan su zo din fahuliku aka halakar da su gaba daya wannan an yi shi ne kabla maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kafin a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi 50 yawman da kwana 50 an yi wannan sun halaka bayan kwana 50 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka haife shi alam tara ma'ana ta ajab kai mamaki kai wa wala rabbuka irin aikin da ubangiji ka ya aikata bi ashabil fili da ma abota giwa abrahata alam yaj'al kaidahum Allah bai sanya makircinsu ba ya sanya ja'ala kaidahum ya sanya makircinsu fi tadlilin a cikin bata shine hadmil ka'abati rusa ka'aba wa shine makircin da suka shirya sai ya juya kansu wa arsala alaihim Allah ya aiko musu ɗairan tsuntsaye a babila masu yawa jama'atin jama'un tsuntsaye da yawa tarmihin waɗannan tsuntsaye suna jifansu bi jaratin da tsakon kwani min sijilin daga cikin wutar jahannama dinin sijil din nan asalinsa tabo ne madbukin fi jahannama wanda aka dafa shi a cikin jahannama kamar duwatsu ne amma kuma da tabo aka yi su wannan ƙasa sai da aka je aka dafa ta a cikin jahannama ta zama kamar dutse waɗannan duwatsun da su tsuntsayen suka zo da su ko suka halaka kafiran waja'alahum Allah ya mai da su ka asfin ma'akulin kamar yadda ka san karmami karmami ma wanda dabbobi suka cinye shikenan babu su ba alamarsu mutum in aka halaka al'umma to mafi yawa duk inda aka halaka al'umma za ka samu akwai gawawwakin za a zo a samu gawawwakin a ɗauka je a bulle ko a jefar to su gawar ma babu kowa idan wannan dutsen ya ya shiga aka sako shi a kansa dutsen yana ta ninnike mutumin har ya zama babu shi zai nike shi ya ta nike shi dutsen ya ta nike mutum har ya halaka mutumin har mutumin ya kare ya zama babu shi kawai gaba daya kazar in aka lafi dawabu suka dawo kamar shuka wanda dabbobi suka cinye wadatarhu suka tattaka idan dabbobi suka cinye karmami suka cinye kara suka aka cinye karmami aka tattaka kara kaga wajen ba abin da za a samu sai wannan alama alaman kararen kawai wa afnatahu dabbobi suka zo suka sun sun- sun tattaka shi sun halaka shi ya kare na'am sai su quraish نعم سورة الشتاء مكية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش مكية خمس آيات بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع مم.
وآمنهم من خوف الله فليعبدوا رب هذا البيت مم.
su larabawa su bauta wa Ubangijin wannan ɗaki, مم.
su bauta masa.
مم.
Waye ne Ubangijin ɗaki Ubangijin Ka'aba?
مم.
Allazi wannan Ubangiji a tsamahum da yake shiyar da su ba tare da suna da gona ba.
مم.
Min ju'i ya raba su da yunwa, مم.
min ajli ju'ihim yunwa su Allah ya raba su da ita saboda zama a waje mai albarka shine garin Makka.
مم.
Wa amanahum Allah ya amintar da su min khawfin daga tsoro duka wannan Allah ya yi shi fa'ala zalika ya yi musu wannan li'ila fi ƙuraishin مم.
saboda sabo da ƙuraishawa suka saba da zama a guri mai albarka shine garin makka مم.
ila fihim sabawarsu da garin makka gari mai albarka garin da Allah ya shirya ya sa ɗakinsa a ciki ya shirya zai kawo annabinsa a ciki مم.
ya garin da Allah ya shirya zai fara saukar da alkur'anin sa a ciki garin da Allah ya shirya za a fara addinin musulunci a ciki garin dai da Allah yake ji da shi saboda sun saba da wannan gari shine Allah yake gaya musu cewa su bauta masa ila fihim مم.
sun saba da wannan ɗaki da wannan waje rihilatar shita'i a lokacin hunturu ma suna nan ba inda suke zuwa wasaifi lokacin rani ma suna nan ba inda suke inda suke zuwa ba kawo damuna ba saboda a lokacin makka babu damuna wani lokaci ma har shekarar da zagayo ba samu ruwan sama ba ko sau daya مم.
wani lokaci kuma a samu ruwan sama sau ɗaya ko sau biyu shi kenan da saboda kare kullum a cikin hunturu suke da kuma rani مم.
to tunda Allah ya nuna musu garin da ba a masa ruwan sama ba sai an yi ruwan sama ake ake shuka ba ba sai an yi shuka ake noma ba ba sai an yi noma ake samun abinci ba مم.
to su babu wannan ba a musu ruwan sama ba sa shuka ba sa noma ba sa komai kuma sun fi kowa shin mai daɗi me yasa tujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna مم.
Allah ya ce duk abin da ake sayarwa a duniya idan abun ana sai da shi a ƙasar su inda ake yin sa idan aka je ka shuka kayan amfanin ka garin ku ka kai shi ana kana sai da shi ah, kudin garin ku to in ka je makka sai ka zaftare kudin sai abin ya dawo ya yi arha ƙasa da yadda kake sayarwa a garin ku kuma kai ka ɗauko shi daga garin ku ka kawo shi makka haka Allah yi wa ƙasar haka Allah yi wa garin shi ba a komai ba a yin sa amma kuma komai sai an kai shi مم.
ko duk abin da aka kai duk tsadarsa yana shiga makka ya karye ba magana tsada arha za a dinga sayansa to haka Allah yi wa gari to wannan gari wanda Allah yi wa albarka haka ana gaya wa mazauna garin to su bauta wa ubangiji mana abun- ubangiji da ya musu wannan kyauta مم.
duk duniya ba inda ba garin da aka yi wa irin wannan kyauta gari ba noma babu ruwan sama babu shuka ba gonakin ma ƙasar makka ma kwata-kwata ba ta ma karɓar shuka ko ka shuka ba zai fita ba مم.
amma kuma sun fi kowa cin abinci mai kyau mai daɗi mai amfani kuma a cikin kuɗi kaɗan.
مم.
To tun da Allah ya musu haka, مم.
ai ya kamata su san wannan Allah su bauta masa.
مم.
Ah, Wa amana min khawfin.
مم.
Wa ala zalika li ila fi quraishin ila fihim Mm.
adad quraishin ah, sabawan quraishawar hilatar shita'i lokacin hunturu wa saifi da lokacin ah, wa- lokacin rani.
مم.
ila shami daga nan haka suke daga wajen har sham har siriya tsakanin duka abincinsu mai sauƙi ne مم.
ahlu makkata mutanen makka hum quraishu sune quraishawan jiranul baiti sune makota ɗakin Allah da Allah ya kawo ya ce a yi masa ɗaki tun kafin annabi Adam ya zo Allah ya ce a yi ɗakin nan a zo a gina shi mala'iku ne suka fara gina shi banar kabar musharrafa alu ashirin mala'ikatun fa adamu summa wuddu fa nuhun summa jurhum fal quraishu amalikatun wa hajjajun mujiddu khalilullahi summa ibn zubairin kafaka sunti nakara ya muridu mutum goma ne suka gina ɗakin kaba mala'iku suka- su suka fara ginawa kafin annabi adam ya zo to al- sai al- mala'iku suka gina ɗakin ana nan ana nan kafin annabi adam ya zo ɗakin akwai a lokacin halittun da suke duniya ba mutane ba ne banul janni ake ce musu wannan banul janni su suka haifi iblis sai suka yawaita sabawa Allah suka yawaita kafirci Allah ya turo mala'iku zo su halaka su garin halaka waɗannan kafiran ɗakin kaban sai aka ɗauke shi aka cire shi to annabi adam da ya zo sai Allah ya ce masa to wannan ɗaki shi ne a nan ne zai ibada sai aka sake dawo da shi shi adamu ya zo shi ma ya gina shi bayan adamu ƴaƴansa ma sun gina shi annabi shi ya gina daga nan sai annabi nuhu ya sake gina ɗakin daga nan sai jurhumawa wata ƙabila ce sai amalikawa su ma sun gina sai annabi ibrahim shi ma ya zo ya gina daga nan daga ginin annabi ibrahim ba sake gina shi ba sai bayan manzala sallallahu an haife shi yana da shekara talatin da biyar shekarar da aka haifi na na fadima alayhi salam a- a- larabawa suka sake haduwa suka sake rusa ɗakin aka sake gina shi to shine aka rage wannan yar katangar da take arewa da ɗakin nan lokacin da annabi ibrahim ya gina shi da ya zo ginawa sai ya gina ɗakin gaba ɗayansa har wannan yar katangar ma ta shiga cikin ɗaki sha zirwani to da laraba suka za su gina dama shi ɗakin kaba in zaka gina shi iya ƙasar da ka samu ba za ka ƙara a kanta ba da ita za ka gina to da suka zo ginawa ƙasar ba ta isa ba sai suka rage suka rage wannan shazirwa ɗin har ma manzo sallallahu yana cewa la- yana gaya wa nana Aisha laula qaumuki la la atmamtu al-ka'bata ala eh, ala qawaid ibrahima ba don mutanen ki suna sabon musulunci ba da zan rusa ɗakin kaban nan in ɗauko shi yadda annabi ibrahim ya gina shi mana a shi- gaba ɗaya har wannan katangar ta shiga cikin ɗaki amma yanzu suna sa- suna sabon musulunta idan aka rusa kaba sai su ce ai ɗakin da ya- ake ibadan ma ya rusa shi kaga wasu ba za su musulunta ba to daga nan ba za ki gina shi ba sai sai ba sai wannan Abdullahi ibn Zubairi ya gina Abdullahi ibn Zubairi da ya gina shi kuma bayan ya gina shi to zamanin Hajjajun Yusufa shi wannan Hajjaju wani azzalumin sarki ne ya kakkace sahabbai da yawa masallaci zai shiga ya samu masallaci kawai mutum dubu sai to zai tura mutanensa da sun zo sun shiga masallacin sai su ce sarki ya ce mana mu zo mu duba waɗanne kawuna ne suka nuna a yanka su wai mutanen masallacin su ne kawunan da suka nuna sun ka a yanka su kuma ana idan da sallah duk mutane da suke cikin masallaci sai sun halaka su yayi ta wannan an ce ya kashe sahabbai sama da dubu hamsin yayi barna sosai shi hajjaju sai sa duk lokacin da aka ambashe shi sai shi Allah ya yi masa yanda ya ga dama domin musulmi ne baka yi zaka sai Allah ya halaka ya azabta shi ba yayi kuma barna wanda barnar ta wuce misali kuma a cikin a zamanin manzo sallama ba a taba samun mutumin da ya iya qur'ani irinsa ba domin sai da ya dawo magana sama shi qur'ani ne shi ba magana da zai fara a duniya sai da aya aya qur'ani kawai da in tambaya sa kai ma da aya zai baka amsa in shi yake zai tambaya ma da aya zai bada amsa haka yake to yayi barna sosai shi hajjaju to sai ya kama yaƙin sahabban shi Abdullahi ibn Zubairi ɗan na na asma'u ce ciyar sai na abubakar zubairun ne ya aure ta zubairun al'awami a cikin mutum goma wanda annabi ya ce Allah ya yi musu alkawari da aljanna shi ne mahaifin abdullahi shi abdullahi kuma shi ya gina wannan ɗakin kaba to da rigima ta shiga tsakaninsa da shi wannan hajjaju sai ya duk inda ya shiga ya ga hajjaju zai iya halaka shi sai ce bari ya dawo ya zo ya shiga cikin kaba ai duk munin hajjaju ne ba zai zai rusa kaba saboda ya kashe shi ba ya zo ya shiga kaba hajjaju yana neman sa ina yake aka ce yana cikin kaba ya ce a rusa ɗakin ya sa mutane su suka rusa ɗakin aka samu abdullahi din aka kashe shi shi ita shi kuma wannan ita kuma nana aisha ɗai ɗai yatta ce ita asma'u yar nana aisha ce to kaga ɗai yarta ne ita uwa take a wajensa sai aka ce mata hajjaju fa ya kashe abdullahi ta ce to shi ya sani to da ya kashe sai ya ga yanzu musulunci ya saura babu ɗakin kaba ko ba isa a rayu ba kaba ba sai ya kama gini ya kashe mata ɗa sannan ya rusa kaba zai zo yana tambayan ta ya zai da ƙasar ya ce ya ɗauki sauran ƙasar ya sa a cikin farjin uwarsa to haka dai da garin ba sake gina ɗakin ba zamanin umar ibn abdul azizi na'am alu makkata hum quraishun sune mutanen makka sune quraishawa jiranul baiti sune makota ɗakin Allah wa wadin gairi zai zar'in waje ne wanda ba a shuka ƙasar makka gaba ɗaya ba a shuka la yambutu fi makkatan ayyu nabatin babu abin da zaka shuka a makka ya shiru ya tsiru babu shi yanzu ne dai daga baya saboda mujiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ko saboda kafirai sun ce masa lan nu'mina laka ta tufajjala lana min al-ardi yanbu'an aw takuna laka baytun min zukhrubin aw tarqa fi samai wa lan nu'mina lilqika ta tunzila lana kitaban nakra'a aw tuzkira samaya kama za'amta alaina kitaban aw ta'tiya billahi wal malaikati qabilan أو يكون لك بيت من ذكر أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك كاتات نزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كافرة suka ce annabin manzo Allah in annabi ne ya mai da Makka ta dawo kurmi ma'ana kasar da ba a ruwan sama kwata kwata to ta dawo ruwa ne yake gudu ko ina sai Allah kuma saboda ya nuna musu mu'jizar manzo Allah sallama a lokacin ba a yi ba amma yanzu kowa ya je makka in ɗaki ka shiga akwai ruwa in ban ɗaki ka shiga akwai ruwa ko ina akwai ruwa duk ƙasa ta dawo kurmi ko ina ruwa ne kuma da bishiyoyin da ba a shukawa yanzu in an shuka bishiya tana yi to shine babu tsirin da yake tsira a makka a lokacin wa kanu yaju'una da'iman kullum suna cikin yunwa wa kana adatu quraishin al'adar ƙwarishawa ya kasance za ja a hadun wani yaji sai a isa zalan nasa wa masa nasa wa ta ya mota su al'adar su zu larabawa saboda zafin suna da zafin rai idan ɗayan sun yiwuwa ta dame shi ya rasa kuma abin da zai shi sai ya killace kansa ya je ya tsare kansa ya ki tun da dama ba abin shi sai zauna shi kare sai ya mutu haka suke yi faƙama hashim ibn abdi manafin Hashim dan Abdul Manaf Abdul Manaf kakan manzala ne sallallahu sallama shi ya haifi Hashimu ya haifi Abdul Muttalib Abdul Muttalib shi ya haifi Abdullahi Abdullahi ya haifi manzo Allah sallallahu alaihi jaddu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi Abdul Manaf shine kakan manzo Allah sallama sai sai ya tashi wa qala rabbi sai musu bisat al'adatu adatukum wannan al'ada ta ku mutu ya killace kan zare mutu ba al'ada kirki ba ce umu fatakhayyaru rijalan ku tashi mana ku zabi wasu mazaje a cikin ku idza jaa waqtu shita'i yakhrujuna ila al-yamani wa yalbuna al-mayrata idan lokacin hunturu yayi su tafi yaman yaman dama kudu da makka ne kuma can akwai ruwa suna da kogi su je can sai su nemi abinci mana a je a yi aiki aikin neman abinci فأمنوا من الجوء بهلة هاشم جد المصطفى صلى الله عليه وسلم daga nan sai suka idan lokacin da ba yunwa ta zo to duk matasa sai suka fi yaman in suka je su samu abinci sai su dawo da shi gari kaga shi kira an huta da da yunwa to wannan dabara ce ta kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Hashimu falamma tsamahum Allah yayin da Allah ya ciyar da su min ju'in suka zama babu yiwa wa ammanahum kuma ya amintar da su min khawfin babu tsoro amarahum Allah an yabudu rabb hadha albayti sai Allah ya umarce su su bauta wa ubangijin wannan daki allazi fa'ala lahum hadha wanda ya shirye musu yiwa ya shirye musu ya shirye musu tsoro dama kuma gari shi yaƙi baya shiga makka eh duk mai yaƙi zai gama yaƙi sama banda makka ba a yaƙin makka ba a yaƙin madina eh da ba a yaƙin makka manzo Allah sallama da ya kowa madina kuma ita ma madina sai mai da ita haram ita ma dai ba a yaƙi a ciki har sharrin dujjal in yazo zai gama zagaye duniya gaba daya amma ba zai shiga makka da madina ba wa kullu hadha falahu li quraish duk wannan Allah ya yi wa quraishawa mazauna makka alherin nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallama ya ce laula an aksha ay yatakabbaru la akhbartuhum bi fallihim yace ba don ina tsoro kada larabawa su zama masu girman kai ba da na gaya musu darajar su amma ina gaya musu darajar su to za su raina mutane za su yi ta girman kai na'am quraishun ismu dabbatin fil bahri shi wannan asalin quraishu din sunan kabila ne amma asalin sunan asalin wata dabba ce a cikin kogi ita ce ake ce mata ƙuraishu ɗin sai akwai dabbatin filbari a cikin dabbobin da suke cikin ruwa babu wanda ya kai ta ƙarfi ta ta'arradu li suhuni wa tanriqaha jirgi duk ƙarfinsa wannan dabba za ta iya wance kalar da shi a cikin ruwa walau balagan ma balagan min al-kibari ko da jirgin ya kai duk girman da jirgin ya kai wannan dabbar in ta hada jirgin za ta iya kibe shi a cikin ruwa وتسجير تسجير تعظيم to gashi quraishu aka ce kaman dan karamin abu a'a wannan ragewa na girmamawa ne ba na kaskantawa bane idza tawajjaha li safinatin la yamna'uha min al-garaqi in ta fuskanci ita wannan dabba in ta fuskanci jirgin ruwa to ba abinda zai hana jirgin ruwan nan sai ya dulmuya saboda za ta dulmuya da shi a cikin ruwa illa iza arsalu laha daw'an minan nari fa yasuddaha anhum abinda take tsoro wannan dabbar haske ne ba ta so shine hikiman ma da Allah ya ba ya ba wa dan adam idan da suka tsara abu ko mota ko mashin ko ko jirgin ruwan ko jirgin sama sai ya zama yana da haske a gabansa duk abinda zai zo ya tare in wannan hasken ya je ya haska wannan wutar fitilar in ta je ta haska dabbobin masu zuwa sai kuwa hasken ne yake kashe musu ido in suka haska dabbar to ba za ta iya zuwa inda suke bawa balle ta duniyar da jirgi wa amma safinatun ta da farha fa ila al-gharqi faqat amma in dai wannan dabbar har ta samu ta samu ta hadu da jirgi da sunan jirgin shi kada ma ya dulmura kawai za ta sa shi cikin ruwa wa kamata kulu dawabu wata kulu wata kulu suna ko kuma kamata a kulu dawabba ita wannan dabbobi ɗan uwanta take shi kuma in ta je ta halaka jirgin ruwa za ta cinye mutanen da suke ciki sannan wannan jirgin za ta lalata shi za ta haɗiye shi sai ta kashe kashe da shi har ita zuwa ma sai ta haɗiye kazalika quraishun haka quraishawa fil qaba'il cikin qabilu aka ƙurashawa suke duk inda suka shiga cikin kabila babu wannan kabila sai su fasan mu an fusan sai suka ambaci kansu ƙurashan irin wannan dabbar wanda duk inda kabila su ta shiga babu wata kabila ta gama da wancan kabila sai ita na'am نعم سورة المعون مكية وهي ست آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة المعون مكية ست أو سبع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر wannan suratul ma'uni ah, ta sauka a makka tana da ayoyi ko shida ko bakwai wasu sun diga yura'una sun diga masa aya wasu ko wasu diga ba bismillahir rahmanir rahim nazara hadhihi suratu wannan sura ta sauka ne bil asim ni wa'il asim ni wa'il aw umayyah ibn khalaf ko umayyah ibn khalaf aw abi jahl ibn hisham duk da waɗannan kafiran makka asim ni wa'il shine duka dai waɗannan abokai ne da asun wa'ilin da mai sun kalabin da abu jahalin dukkansu abokai ne kuma su ne fadar makka a lokacin duk ɓarnar da ake aikatawa makka su ne shi ne allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ara aita ka karɓi labari ka karɓi labarin allazi wannan mutumin yukazzibu biddini wanda yake ƙaryata sakamako yace babu tashin kiyama shi ne abu jahalin shi ne asumin wa'ilin shi ne umar yasumin kalafin aljaza'i bai yadda da akwai sakamako ba sai sa ba zai bi Allah ba ba zalika wancaninka mutumin da ake maganarsa Allah zai ya du'ul yatima shi yake ta tunkuɗe maraya Eh, baya sun maraya yarfa'ul yatima yana tunkuɗe maraya bai unufin da tsanani duk inda suka ga maraya ba sa bukatarsa saboda in maraya ma yasa manzala sallama ba sa ƙaunarsa. Shi wannan mutumin wala ya hubdu ba ya kwadaitar da kansa, wala ya hubdu nafsahu ba zai kwadaitar da kansa ba, wala gairahu balle ya kwadaitar da waninsa ala da amin miskini wanda ba shi da shi a bashi. A su ba ruwansu, su ne ma suke cewa an imu man lauya sha'ullahu al'amahu, mu ne za mu shiyar da wanda in Allah ya ga dama me yasa bai ba su ba. idan aka ce musu su yi taimako da dukiyarsu Allah ya ba su lada sai su ce ai Allah ya san talakawa me yasa bai ba su ba tunda bai ba su ba baya son su tunda baya son su mutumin da Allah ma baya so ya za su so shi har su ce za su ba shi wani abu ai da Allah yana son talakawan da sai ya ba su ma yadda ya ba wa su masu kuɗi wala yahubbu ala al-amil miskin li bukhlihi saboda rawasa baya ba wa miskini ma'ana wanda ba shi da shi fawailun shi miskin wanda ba shi da shi wanda ba shi da abin da zai shi a rana ma sai ya nema faƙiru kuma wanda ba shi da abin shi shekara shi ake ce masa faƙiru shi yasa da aka kawo maganar zakka Allah ya ce duka za a ba su za a ba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini za a ba wa faƙirai shi faƙiri wanda ko da abin da ya mallaka ya kai nisabi ma'ana ya kai shi ma ya shirya zakka amma fa da zai sashi a gaba shi yake shi to ba zai shekara da shi ba ya kare to shi wannan fakiru ne shi ya shirya zakka sannan wani kuma in ya samu ya shirya zakka sai ya bashi haka zai karbi zakka kuma zai shirya shi ma a shi kuma fakiru kenan shi ko miskin shi kullum sai ya, ya ba wai mai larura ba ko ba shi da larura in dai gari ya waye ba zai samu abin da zai shi ba sai ya nema shi ake ce masa miskinu wa wailul lil musallina Ubangiji ya ce wannan azabar da aka fara kwarin nan na jahannama, azabar nan ta tabbata lil musallina ga mutane masu wasa da sallah. Allah zai ne ya turko na salata wanda ba sa sallah kwata-kwata mutum musulmi ne amma baya sallah. Shi kuma in babu sallah ai ba musulunci. Manzo Allah sallama ya ce ma bainal muslimi wal kafiri illa salatu. Ba abin da yake bambanci tsakanin musulmi da kafiri sai sallah wanda ake gani yake sallah shine musulmi wanda baya sallah to wannan fa dai ya ce shi musulmi ne ƙarya yake yi domin sallah ce za ta tabbatar da cewa lallai shi nan musulmi ne tunda Allah ya wajabta sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sallah Allah ya wajabta ta zama abin rubutawa kuma tana da lokaci sai sa musulunci ya ajiye idan aka ga dan musulmi ya ƙi yin sallah za a kira shi a tambaye shi kai a ba ga kayi sallah ba har lokaci ya ya fita me yasa baka yadda sallar dole bane ko kuma ka yadda ne ba za ka yi ba in yace bai yad- bai yadda sallah dole ne ba sai ce masa to baka yadda sallar dole ne ba eh to ka rinda kenan ah ya rinda ba sallah ya ce sallah ba dole ba dai Allah kuma ya ce dole ne sosai sai ce to shikenan a bashi lokaci ko yayi sallar ya ya dawo cikin musulunci tukuna ya bar kafirci ya dawo musulunci ya yi sallah in ya ƙi za a kashe shi ne kuma in an kashe shi murtaddi ne kafiri ne ba za a yi masa sallah ba za a miƙa shi- a miƙa wa kafirai kawai su yi masa duk yadda suka ga dama ko kuma in yana da wani nasa ya je kawai ya tona rami ko ya rami yake kamar na dabba ya tura shi a ciki idan kuma ya ce a ya yarda sallah dole ne domin yasa shi ba zai yi ba a ce shi dai ba zai ba to za a jinkirta masa har lokacin sallar ya fita in lokaci daruri ya ya fita wa mutumin nan yayi sallah bai yi ba kai me yasa ba kai sallah ba an ce an baka lokaci kai kai sallah ba yace shi fa ba zai yi ta ba ba za ka yi sallah ba kuma ka yadda sallah farilla ne ya yadda amma shi ba zai ba shi ma a kashe shi in aka kashe shi shi za a yi masa sallah saboda musulmi ne dalilin da yasa za a kashe shi kada wani ya kwaikwaye shi kowa in ya ga wanda ya ba sallah kashe shi ake yi ai kowa zai sallah ko ba don tsoron Allah ba ko don tsoron kisa zai sa yi sallah shi yasa idan ana so a tabbatar da shi yasa da aka bar hukunci da shari'ar musulunci daga na aka shiga matsala domin shari'ar musulunci komai ta ajiye shi akan ka'ida duk barnar da ake yi din nan da shari'ar musulunci ake yi da ba za a yi ta ba wanda ya ki sallah an kashe shi wancan ma an ji labari ya kashe shi akwai wanda zai daina sallah ne wanda ya sha giya an masa bulala tamanin in ya zai ya sake sha a yi masa tamanin in bai daina ba ba za a daina ba zai daina shan giyar ko don bulalu sosai
wanda ya kashe wani za a kashe shi shi ko don ya kiyaye kansa kar a kashe shi ba zai kashe wancan din ba wala kuma fil qisasi hayatun to kaga shari'ar musulunci to da aka bar shari'ar musulunci aka ce to mutum ko ya kashe kar a kashe shi kaga an daina aiki da shari'ar musulunci kenan ko to in ya kashe ba za a kashe shi ba to sai ya kashe mutum ɗari ba ruwansa to ai an ce ba za a kashe shi ba za a je a yi shari'a ne a ɗaure shi a yi waye ana sakin sa zai dawo ya sake kashe wani to saboda haka shari'ar musulunci ita ce zaman lafiya da ita ake bi da duniya gaba daya zauna lafiya kawai musallina azaba ta tabbata ga mutane musulmai wanda suke wasa da sallah allazina yafkura salata suke barin sallah allazina hum an salatin sahuna wanda suke rafkanuwa ga barin sallah ba cikin sallah ba sahuna an salati an salatin ba fi salatin ba rafkanuwa a cikin sallah kowa ma zai yi mutum ya rafkana a cikin sallah wannan ka ko da ko da yaushe ma in ya faru yana faruwa da mutane wani abu ya samu sallah a yi sujadan badi ko a yi sujadan kabli a jara sallar wannan ka dama yana faruwa amma dai mutum ya ya bar sallar gaba ɗaya shine gafilun an salati ko sahin an salati wanda ya bar sallar gaba ɗaya shine ake ce masa an salatin sahuna gafiluna wanda suka rafkana an salati suka ƙi yin sallar suka barta gaba daya allazina sune waɗannan hum yura'una wanda aikin ma duk abin da suke suna yi don ba don Allah ba don mutane su gani duk salati a cikin sallah wani kuma sallar sai in ya ga mutane zai yi in bai ga mutane ba ba zai ba kaga shi wannan ba don Allah yake ba don mutane yake yi wa yamna'una al-ma'una kuma suna hana taimako ma'ana haqqan la haqqin ubangiji fi amwali wa cikin zukatan dukiyoyin su in suna da dukiya Allah ya ce musu fidda zakka su ki fitarwa kamar su sa albatu kenan da ire-iren su to duka dai wannan sura tana magana a kansu ne na'am
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kafin mu fara karanta tambayoyi akwai takardar sanarwa da kwamitin wannan masallaci suka aiko suka ce a sanarwa al'ummar musulmai musamman masu zuwa wannan tafsiri mai albarka cewa in Allah ya kai mu gobe duk wanda zai zo tafsir to kuma yana so zai shiga cikin wannan masallaci mai albarka to ya zo da leda don an hana ɗora takalmi a kan wundo haka kuma kada a taka saman tayil da takalmi mai shigowa ya cire takalminsa kafin ya hau kan tayil wannan ita ce sanarwa wacce kwamitin masallaci suka aiko na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu na ji an ce duk wadda ya bar juma'a uku bai same su ba suka wuce masa kamar ya yi wurgi da musuluncinsa ne a bayan shi to shin hakan yana nufin ya fita daga musulunci kenan ko kuma eh idan mutum na'am yawa idan mutum ya bar juma'a uku Hmm, a jere ko babu wani laruri haka kawai yana nan lafiyarsa kalau ba a tafiya yake ba ba ba shi da lafiya ba kawai duk uzurorin da suke hana zuwa juma'a bai da su kawai yaƙi zuwa wannan juma'a ya- ya- wata juma'a ma yaƙi zuwa wata juma'a ma yaƙi zuwa to abdullahi bin abbas ya ce ya jefar da musuluncinsa hmm,
to amma ba wai ya bar musulunci ba ne amma ya sani in bai daina ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara a cikin hadisi yace duk wanda ya bar juma'a uku a jere za a cire shi a cikin musulmai za a sace a cikin munafikai kutiba lahu ah, eh, eh, ni- nifaqun ko za a rubuta shi masa munafurci ma'ana zai dawo musul- ba musulmi bane munafiki ne amma mutane suna kansa musulmi in kuma ya fita daga cikin musulmai ya koma cikin munafikai to duk ibadar da yayi ta zama aikin banza hmm.
da saboda haka mutum ya kiyaye idan har abu ya taba samun mutum ya tuba wa Allah shi Allah ya bada dama duk abin da ya samu dan adam to idan dan adam din yana so ya kubuta yana da hanya shine dawowa shi yasa aka Allah ya ta maimaita mana mu ta yawaita kalmatu shahada a cikin kiran sallar mu a cikin sallar mu a cikin komai in ka karanta kalmatu shahada ko da mutum da yayi ne wanda zai fide shi musulunci ya dawo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah magana ta kare mutum ya koma musulunci amma dai barin juma'a ba laruri ba kam hatsari ne babba ga musulmi
Na'am, har yanzu dai mai tambayar ya ce a yana da tambaya ta biyu wacce tana da alaka da ta farko din. Kamar yadda ya rubuta ya ce tambayarsa ta biyu shin mutum in ya yi ridda sai niyan nufin dawowa musulunci. Shin zai je a bashi kalmar shahada ne ko kuma niyyar dawowa ya isar masa sannan kuma zai yi wankan janaba ne kamar yadda sabin shiga addini suke yi ko kuma dai.
in mutum ya ridda ya bar musulunci to ya musulunci ya bar shi Mm, to in zai dawo abin da ya sa saboda ba mamaki lokacin da ya bar musulunci mutane sun- sun shaida sun san ya bari mm, to yanzu in yana so ya iya dawo mutane ai ba su sani ba mm, sai sa yake komawa cikin mutane ya gaya musu cewa fa ya dawo musulunci mm, ya saki kalmar shahada mm, in ya saki kalmar shahada kaga ai yadda ya dawo musulunci mm, in bai saki kalmar shahada ba su suna ganin sa kafiri shi kuma yana ganin kansa kamar ya dawo to sai sa ake wannan kalmar shahada mm.
saboda haka idan ya dawo musulunci ai wannan wanka dama wankan shiga musulunci ne Mm, duk wanda ya shiga musulunci sabo sai ya sai yayi wanka Mm.
to shi ma ya shiga musulunci yanzu da ya bar musulunci ya koma kafirci tunda kafirci ya haushi yanzu kuma ya dawo musulunci sai ya sake wannan wankan mm.
Allahu a'lam Na'am, sai tambayarsa ta uku, yana cewa ya shehu an ce Allah ya halatta, ya halatta kasuwanci ya haramta riba, to meye ne riba kuma ita riba ya take shiga cikin harkar kasuwanci, sannan kuma meye ne yake haramta saye da sayarwa ta hanyar riba ɗin.
to riba tana da yawa Mm, riba kashi biyu ne mm, akwai na na saye da sayarwa mm, akwai na canji mm.
na saye da sayarwa su ma suna da dama Mm.
shi yasa ma ake son mutum in yana haraka ya samu littafinsa ko kuma ya je wajen malamai ya dinga tambayan yaya harakar ya kamata a gudanar a gudanar da ita saboda misali za mu faɗi misali kaɗan a cikinsu misali yanzu mutum ya zo wajenka zai sai kaya sai kashe masa zan sayar maka da kaya amma ka zo da kuɗi a hannu ko kuma bashi kake so sai ce in yake maka sai ya ce a ni ban zo da kuɗi ba sai ce to gaskiyar lamari inda kuɗinka a hannu ne kaza za mu sayar maka shi amma in bashi ne fa sai an ƙara to wannan ya zama haramun mm
Wa- zamowa bashin shi ne sharaɗin ƙara kuɗi to wannan haramun ne to kaga daga nan kasuwanci ya samu matsala da kuma ire-iren abubuwa da yawa na cikin kasuwanci misali kana da gidanka gidan ya mutu sai kake zo ka sai da shi saboda ka canja sai ka ka kira mai saya sai ce zai zo ya sai gidan to in ya saya kan ba ya zama gidansa ba ne mm da ka zo sayar masa kashe amma sharaɗi fa gidan nan in ka saye shi ka rusa shi ina ruwanka mhm in ya so ya rusa in ya so ya bari mm ran da ya zama nasa ai ba ruwanka kai kan ba dai ka sayar ka karɓi kuɗin ka ba mm to sa sharaɗin cewa sai ya rusa shi ma ya ɓata cinikin mm to suna nan da yawa abubuwa haka sayan abin da mutum ba zai iya miƙawa ba kace zan sayar maka da zabi ina suke kace suna jeji in suna jeji yanzu ka sayar wa mutum da zabuwa tana jeji za ka je ka kamo ta ka kawo masa sai ka bari sai ka kamo ka kawo ka sayar mm ko kuma zan sayar maka da kifi ina kifin kifin ko ba wai ka yi musu rami ba ne in ka yi musu rami ka killace su nan ka yi ka san inda suke kuma ka san yadda za ka yi kafin da su a kifi ne a cikin a cikin kogi yana tafiyarsa ya kashe zan sayar maka da kifi goma a nan to shi in ya saya ya ce ka miƙa min kifaye za ka miƙa su mm nan ma babu shiniki mm to ire-iren waɗannan su ne ake su ne masu ake cewa ribari mm shi kuma riba na canji mm
sharaɗin canji in ka ba wa mutum kuɗi ya baka kamar su mm shi ne canji misali ka ba da naira ɗari canji to shi kuma in ma koyaya suke in naira goma goma in naira biyar biyar ne in ishirin ishirin goma goma ne in ishirin ishirin ne ka ba shi iya na adadin naira ɗarinsa kar ka ƙara kar kuma ka rage haka kuma yawa haka kuma sannan kuma na canji shi ya saba da sauran ciniki ciniki za ka iya sayarwa mutum amma baka ba shi kayan ba ko kuma ya karɓe baka karɓi kuɗin ba ya karɓi ya ɗauki kayan duk za a yi amma ban da canji mm shi canji in ka ce wa yake da canji sai wani ya ce nawa ina son canjin naira dubu sai ce ina da shi to ka shirya naira dubun ka ka riƙe a hannunka shi kuma ya shiro kuɗin ya ƙirga su cika dubu Mm.
kada miƙa masa takardar naira dubu ya miƙa maka canjin naira dubu Mm.
wannan shine ƙa'idar canji na'am amma idan ya karɓi takardar ka ta naira dubu mm sai ce bari in je gida in kawo maka canji Mm.
haramun ne subhanallah shi baya yardan jinkiri baya yarda a yi jinkiri a cikin a cikin canji to ire-ire waɗannan dai suna nan da yawa mm dole sai an koma littafan fiko sannan za a warware mm Alhamdulillah a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatunsu mabambanta. Allah ya amsa mana bai.
Allah ya biya bukatu gaba daya Amin.
Allah ya biya bukatunmu da bukatun masu bukata Amin.
Allah ya saba cikin wannan yake ta cikin wannan wata Amin.
Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya bamu kwanciyar hankali da arziki Amin.
Allah ya ƙara albarka a dukkan ƙasashenmu na musulmai Amin.
Allah ya tabbatar da zaman lafiya da alheri Amin.
duk abinda musulmi yake bukata Allah ya baza shi a cikin sauki Amin.
duk abinda musulmi yake tsoro Allah ya kiyaye shi Amin.
Allah ya zaunar da mu lafiya Amin.
Ah, Allah ya daidaita mana ƙasashenmu Amin.
Allah ya musu alƙibla Amin.
Allah ya daidaita mana shugabanninmu Amin.
Allah ya sa su kalli waɗanda suke jagoranta Amin.
su tausaya musu Amin.
su kuma can sai Allah ya tau- ya tausaya musu Amin.
Allah ya kawo albarka cikin dukkan lamuran mu Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Amin.
masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Amin.
Allah ya ba mu ikon binsa a cikin lafiya Amin.
Allah ya tabbatar mana dukkan alheri Amin.
Allah ya kiyaye mu dukkan sharri Amin.
alfarma wannan wata mai albarka Amin.
alfarma littafin da ake karantawa a ciki Amin.
alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amin.
ka saukar da alqur'ani Amin.
ربنا آتنا في الدنيا Amin. Amin.
ربنا لا تؤاخذنا Amin.
إن نسينا أو أخطأنا Amin.
ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Amin.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Amin.
واعف عنا آمين.
واغفر لنا آمين.
وارحمنا آمين.
أنت مولانا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين Amin.
الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.